يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta wannan rana ta lahadi a yau muna sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da bakwai ga watan a tara shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 38 a cikin karatun littafin sharhu masailin jahiliya littafin fadilatu sheik muhammad ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheik salih bin fauzani fauzani ya mashari Allah ya saka mishi da alkhairi to yau sha hudu ga wata ku? to Allah ya samu daji sha hudu ga watan rabiul awwal na'am a darasinmu na satin da ya wuce muna cikin karanta mas'ala ta goma sha biyar shine i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm shine su kafirai mutanen jahiliya abinda Allah ya basu na ilimi abinda Allah ya saukar na alkur'ani abinda Allah ya saukar na wahayi sai su ibinsa da gangan idan an tambaye su me dalili sai su ce wai basu gane bane basu fahimta bane cewa bayanin duk da annabawan nan suke yi su ba su fahimci mai annabawan suke nufi ba ba su gane mai annabawan suke karantawa ba mun ji a yadda allah maɗaukakin sarki mai da musu maltani da yadda suka ce wa ƙalu ƙulubuna hulf suka ce zukatanmu a kife yake a rufe yake akwai marfi akan zuciya don haka ko da kun yi wa'azin ma ba za mu gane ba sannan allah ya hakaito mana maganar mutanen annabi shu'aibu da suke cewa ya shu'aibu ƙalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa suka ce kai shaibu saurara ka ji duk bayanin da kake yi din nan ba mu gane komai ba a ciki mu a wajen ma kai kai mai rauni ne bari ma fahimci me kake nufi ba kaga ba wai fahimtar ne ba su yi ba amma mecece matsalar ba za su bi ba ba za su yi aiki da shi ba wannan yasa suka ce ba su ma fahimci ma sakon ba ba su kuma ma fahimci ma ina ma annabawan suke son dosa ba Allah ka tsare mu to muna cikin sharhin wannan mas'alan zamu tashi inda malam yake cewa fallahu jalla wa ala bayyana anna al-illata laysat ma yaqulun malam mai sharhi yake cewa Allah madaukakin sarki yayi mana bayani a wannan ayar cewa maganan nan da suke fadi wai ba su gane abinda annabawan nan suke karantar da su wannan yasa ba sa aiki da shi malam yace Allah ya bayyana mana cewa ƙarya suke yi ba gaskiya suke faɗi ba balil illatu anna Allah la'anahum bi sababi kufrihim abinda ya ja musu dalilin da yasa suka kasa yadda da imani da abinda annabawa suka zo musu da shi shine saboda Allah ya tsine musu albarka saboda kafircin da suka yi Allah ne ya la'ance su menene dalilin da yasa Allah ya la'ance su shine saboda sun yi kafirci saboda kafircin da suka yi ya'ani qaradahum wa ab'adahum an rahmatihi ma'ana shine Allah ya kore su ya nesanta su daga rahamansa fasaru la yaqbaluna al-haqqa bisababi kufrihim daga sai suka wayi gari ba sa karban gaskiya saboda kafircin su falba'u sababiyya malam yace wannan ba'un din ba'un ne ba'u sababiyya ma'ana duk inda aka kawo ta aka ce an yi mawana kaza sai aka kawo wannan ba'un din to da a kawo sababin da yasa aka yi mishi misali kamar Allah ya ce a waje zahun bima sabaru jannatan waharira kaga waje zahun Allah ya saka musu sai ce bima sabaru saboda haƙurin da suka aikata da suka yi a duniya to shine alan Allah ya ce bal la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka amma ba a banza ba bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircinsu dan Allah baya tsine ma mutum albarka sai ya kama hanyar da zai ja masa tsinuwa sai ya rike hanyar da zaka ja masa tsinuwa li'annahum la yaltafituna ilayhi wa la ya'ba'una bihi saboda ba sa waigowa su waiwayi hanyar Allah ba ma su damuwa da hanyar Allah din eh ba su damuwa da hanyar Allah shine wala ya'ba'una bihi kamar yadda Allah yake cewa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ce da su inda ba din addu'a da kuke yi ba da Allah na ba ruwansa da ku da ubangiji na ba ruwansa da ku ba zai ma damu da ku ba saboda haka su basu ma damu da abin da manzannin nan suke zuwa musu da shi ba ba ma ruwansu ba sa ma lura da shi li'anna Allah sarafahum uqubatan lahu saboda Allah ya kawar da su ya kautar da su daga kan hanya domin ya zama uquba gare su akan abin da suka aikata na kafirci akan kafircin da suka aikata kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa falamma zagu azagallahu qulubahum a lokacin da suka wato suka bauɗe suka zami suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatunsu daga shi sunnar Allah ita ce in ka kama hanyar shari'a to sai taimake ka akai shine Allah ya ce walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum waɗanda suka kama hanyar shari'a Allah sai ya ƙara musu shari'a ya kuma sanya su zama su tsoron Allah amma wanda ya kauce ya bauɗe daga kan hanya to Allah sai ya ƙara karkatar da shi ya ƙara zamar da shi shine falan ma zagu azaga Allah qulubahu hanyar da ka daukar mu kanka to shine hanyar da Allah zai daura ka kai in ka kama hanya mai kyau Allah sai taimake ka kai shine wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi Allah ya ce suka yi kokari akan hanyar mu suka yi jihadi suka rike hanyar mu da kyau Allah ya ce za mu nuna musu za mu shiryar da su hanyoyin mu waɗanda suke nagaltattu Allah ka sanya mu a cikin su malayin ke cewa faman lam yaqbalil haqqa ibtalahu Allahu bil batil duk wanda yake karban gaskiya to Allah sai ya jarabe shi da ƙarya kuma idan aka kawo maka ga gaskiya ga tauhidi ka ki karba to sai ka dauro akan shirka in aka kawo maka ga sunna ka ki karba to sai ka dauro akan bid'a in aka ce ma ga halal ka ki karba to sai ka dauro akan haram amma bai yiwuwa a ce mutum ya zauna haka kawai bai kama hanya ko ɗaya ba zai yiwu ba idan aka ce ga tauhidi ga shirka to ɗayan biyu ne ko dai ka kama hanyar tauhidi ko kuma in ka zame Allah ya ƙara zamar da kai ka kama hanyar shirka ko dai ka kama hanyar sunna ko kuma in ka bauɗe Allah ya ƙara bauɗar da kai kama hanyar bid'a amma bai yiwuwa ka tsaya haka kurin wai kai baka ko ɗaya wannan ba zai yiwu ba ba zai yi ba wasara ba da zalika la ya ƙubalul haƙƙa sannan kuma mutum zai wayi gari bayan ya ƙi karɓan gaskiya allah ya jarabe shi da ƙarya to sai ya koma bayan wannan kuma baya son gaskiya kuma baya karɓan gaskiya li'annahu li'annahu yafsudu qalbuhu saboda zuciyarsa za ta lalace zuciyarsa ta lalace zuciyarsa ta daidaice wal'iyazu billah Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kama ƙwala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa balla ana humullahu bi kufrihim Allah ne ya tsine musu saboda kafulcinsu faƙalilan ma yu'minun ‘yan kaɗan ne suke imani a cikinsu da yawa yawansu ba sa imani me ya jawo ba za su yi imani ba saboda Allah ya tsine musu albarka sanadiyan me sanadiyan kafulcinsu sannan Allah yana cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zalunci daga wajen yahudawa waɗanda suke azzalimai ne Allah ya ce haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu tsarkakan abubuwa tsaftata wanda da an halatta musu wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma kawar da mutane da kuma toshe mutane daga kan hanyar Allah da suke yi so da yawa wa akhdhihimul riba da kuma karbar riba da suke yi cin riba wa qadnuhu anhu bayan an hana su cin riba wa aklihim amwalan nasi bil batil da kuma yadda suke cin dukiyoyin mutane ta hanyar da bata dace ba kaga Allah sai ya jero laifuffukan su gabanin kuma sai ya jero ukuba ga ukuban nan ga kuma laifi ga laifi ga kuma ukuba to wannan shine sunnar Allah hadha fil yahud malam yace wannan bayani Allah yake akan yahudawa wa qauluhum amma fadin su da suka ce wai qulubuna gulf wai zukatanmu a rufe suke shi yasa muka kasa fahimta yace hadha laysa sahihan wannan ba gaskiya bane wa innama Allahu sarafaha uqubatan lahu Allah ne ya kawar da zuciyar daga bin gaskiya dan ya zama uquba akan abin da suka aikata wa illa in ba haka ba kuma aslul qalbi annahu alal fitra ai ita zuciya asalinta kowa yana zuwa duniya ne akan hanya madaidaiciya shine tsarin da zuciya take tafiya kai kowa zuciyarsa ta yadda Allah ɗaya ne kowa zuciyarsa ta yadda da bin addinin Allah ta yadda da bin hanyar Allah shine ma'anin fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha hanyar Allah wadda Allah ya tsara halitta da rayuwar mutane akai saboda haka su mutane su mutane Allah ya halicci kowa ne yana musulmi mumini mutumin kirki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min mauludin illa yuladu ala alfitra babu wani wanda za a haife shi face in zai zo duniya to yana zuwa duniya ne a mutumin kirki fa abawahu hawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi iyayensa suke yahudantar da shi ko su maguzantar da shi ko kuma su nasarantar da shi amma duk wanda ya zo duniya to yana zuwa ne a musulmi mutumin kirki in ya kama hanyar kafirci to gwargwadon yadda ya zurfi a kafircin gwargwadon yadda Allah yake tsine mishi albarka gwargwadon yadda Allah ya tsine mishi gwargwadon yadda yake nesa da rahamar Allah gwargwadon kuma yadda Allah madaukakin sarki ke ƙara karkatar da zuciyarsa daga fahimtar musulunci muna fahimta ku saboda haka a cewa wai zuciyar ne a rufe ba sa fahimta wannan ba gaskiya ba ne me ya hana su fahimta shine kafircin da suke kai din shine ya hana su su gane wannan kuma shine tsari idan ka rike wata hanya ta bata to wannan hanyar sai ta hana ka fahimtar hanya madaidaiciya ga hanya madaidaiciyar nan a fili bololo amma saboda ka rike bata sai ka kasa fahimta saboda ka kama bata ga sunna nan a fili wadda za a karanto maka ayan Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu amma saboda ka bace daga kan hanya ka bauɗe ba za ka iya fahimta ba me dalili shine saboda ka samu zamiya ba komai ya ja wannan ba illa riko da wata hanya da ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam misali yanzu a wabil mithal yattadihu al maqal idan muka ɗauki misali abinda mutane suka ɗauke shi a matsayin wai ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na farko dai a yi guluwi da manzan Allah ba shi matsayin Allah kaga in ba din mutum ya riƙe wata hanya ta shirka Allah ya ɓatar da shi ba ƙwalolo za ka fahimci cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daban Allah daban ya kamata a ce ƙwaƙwalwar mutum tana iya idrakin haka cikin sauƙi amma saboda wani ya riga ya ɗauru a kan shirka ba ma zallan manzalan shi yake roƙo ba har da bautan wasu to duk yadda za ka yi ka yi bayani don ya fahimci cewa kowa bawan Allah ne Allah shi kaɗai ne Allah ba zai fahimta ba ba kuma fahimtar ne bai yi ba a'a tsayuwansa akan wannan mummunar hanyar shine sai Allah ya ƙara hukunta shi ta hanyar ƙara taurarewa akan hanyar da bata dace ba Allah ya sa muna fahimta shi ne falon ma zagu a zafin lahun kuluba misali wannan abin da ake yi a gari na yawo a cikin gari da sunan murnan ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kaga abu ne wanda yake ga wanda Allah ya datar da shi a fili a hankalce zai gane cewa wannan abun ba addini bane yanzu ka ajiye nasi ajiye ƙur'ani da hadisi kai a ce maka ga wata ibada ne amma a cikin ibadan akwai gaure maza da mata su yi rawa su cashe eh kuma wai akwai lada a ciki Allah zai bada lada a kai a ajiye maganar aya da hadisi bai kamata hankalin kai kama ba bai kamata hankali ya kama ba amma saboda mutum ya tsaya akan hanya ta bid'a da bata Allah ya ƙara halakar da shi sai ya kasa fahimtar abin a fili sai ya kasa fahimtar abin kuma in kana so ka gane abin a fili ka gane baiwar da Allah ya maka da kuma ukubar da ɗan bid'a yake ciki na kasa fahimtar haka shine ka ɗauki manya-manyan shehunnai waɗanda suke kira zuwa ga wannan abin da sunan son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi duk inda ka san an yi maulidi a ɗauko ma bidiyo ko hotunan da aka ɗaura a nuna maka hoton ɗan gidan babban shehi guda ɗaya a ciki ko jikansa babu saboda ka shi jinin shehunne ne an yafe mai son manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba zan ce son manzo Allah bane da wanda bai bai kauna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi duk wanda ya fito a gidan shehi da ɗan da jikan har zuwa gaba shi sharifi ne banda shi a san manzo Allah an yafe masa an yafe mai suwaye waɗanda za su fito titi su so manzan Allah akan titi su ne 'ya'yan talakawa 'ya'yan talakawa saboda ka ba wani babba ko ɗan babba da za ka gan shi aka yi wannan babu babu duk wani wanda ya kai mai wa'azi mai hawa mimbari a cikinsu to ban da shi a cikin 'yan maulidi ban da shi shi sai dai ya kira talakawa da muridai ya ce ku fito maulidi shi yana kwanci a gida cikin iyalansa yana shan fanka da isi sai rana ta dan buga tukuna sai ya fito a mota ce to barin je zagaya mu ga jahilan da muka kira su wani irin amsawa suka yi eh saboda haka sai dan zagaya sai ga cewa yi gashi nan suna ta harakawa sai koma gida ci gaba da bacci sai can ya sake fitowa saboda haka shi banda shi a kaunar manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam ai ya kamata waɗannan matasan da suke yawo suna rawa suna tikar rawa suna cashe inda gasken gaske wannan abin sunan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk wani babban shehi a fita kaddara shi ya tsufa ba zai iya ba to yana da yaya samari yayi eh ya kamata su da su fito a matsayin su na ƴaƴan gidan shehi suna da manyan karamomi su jagoranci kowanne a sa masa tawaga a ce to kai ne jagoran su kama hanya kowanne amma ƴaƴan gidan shehi da samarin da 'yan matan da matansa da shishiyi duka suna gida su banda su a kaunar manzalan su an yafe musu an dauke musu kaunar manzalan sallallahu alaihi wasallam sai kai kuma dan talakawa wanda baka san ciwon kanka ba kuma ka fito kana rawa kana dukan kilji da sunan kaunar manzalan sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wato inda a ce Allah ya bude kwakwalwar dan bid'a ya fahimci wannan ai ya kamata ya gane o wannan abun san annabi ne eh to kai shi ina dan kai ki a ciki banda shi eh to yayin da kenan mahaukata ne kai suke wannan abu to ni me kamar da ni kenan mahaukaci yanzu don Allah wanda zai kama hanya tun daga kofar Gombe ya biyo Kobi ya zagayo gwallaga ya zagayo wunti yana dukan kirji yana dukan kirji wallahi ka san dai lafiya lafiyayya ta gaskiya ba za ta yi wannan ba ka san dai ba za ta yi wannan ba dole sai da karin caji ai amma dai asalin noman lafiya da Allah ya halicci dan adam akai wallahi ba zai wannan ba eh yasa shekarun baya kusan shekara uku ko hudu na taɓa yin wata muhadara da na mata take da aswaki ɗaya ya fi maulidi dubu ɗari eh malam mutane suka zo suka yi ta akai na don me zan faɗi wannan magana eh ana nan sai ga Malam Idris Abdulaziz Bulldozer Allah ya mishi rahama eh shi dai tashi bai kawo aswaki ba sai ya ce kashi ma yafi maulidi eh Allah ka ji kan malam eh to kaga ai ka kwatanta aswaki falalan aswaki da na maulidi ma ai kamar mutum ne ya zo baka misali ya ce maka san takwabi ya fi sanda kaifi ai yare da takwabi sanda wani kaifi ma yake da shi bai da shi to haka in ka ce asuwakiyar maulidi bala ya ce a dama maulidin tana da falala ne wace falala take ne ga babu amma asuwaki ba ina da falala eh ina da falala to wai da tafiyan ta yi tafiya da aka gano ko da gaske fa ba hujja sai aka ce wai to ko da manzon Allah ya hana da ai eh haka suka ce eh eh kaga addinin fa abun wai san manzon Allah ne to amma ko da manzon Allah baya so za a yi san manzon Allah ne amma ko baya so za a yi kai jama'a malam ba in kana son mutum ba kokarin nisantan abin da baya so kake yi ba inda sai kana kanonsa kana son shi balantana ka zo ka kama ka ce wai ko da manzan Allah ya hana wai wato wai ba ana cewa dukkan bid'a bata bace maulidi bid'a ne to abun nufi shine ko da manzan Allah ya kama sunan maulidi karare ce maulidi ba kyau suka ce wallahi za su saba manasi za su kauce manasi dai za su kauce manasi to yanzu kaga don Allah in ba wadda ya shiga bidi'a sanadiyyar bidi'an Allah ya yi masa ukuba na ƙara tura zuciyarsa a cikin duhu ba ai ya kamata ya fahimci wannan abin a fili ya kamata ya gano wannan abin a fili ya za a yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce ko ya hana sai mun yi kuma a ce sunan abin addini annabin da ya kawo addini ba to ko baya so za mu yi to kuma sunan abin shi kuma addini to da Allah ya za a yi wannan idan ya kama hankali bisa bililai ne kamata wannan kama hankali ba ai ya kamata duk abin da aka ce addini ne to wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu manzo Allah na cewa ku bari ba bukatan dogon bayani samina wa ba'ana mun daina mun bari mun daina to amma kaga ba rafa fahimci wannan ba kuma duk abin da yake na addini zaka ga yana da nasoshi ingantattu ko a ƙwar'ani ko a hadisi yanzu ka tambayi mai yin maulidi ya baka hadisi ko da da ifi mai rauni dama sun saba aiki da rababbun hadisai to ya baka rababben hadisi guda ɗaya da ya ambaci maulidi rababbe ba zo maganan ingantacce ba ballantana a zo maganan aya ko wani abu makamancin haka ya baka hadisi hadisin ma rababbe wanda bai inganta ba da ya kawo maganan maulidi babu dan duk wanda zai baka tarihi ga maka an fara shi ne daga shekara ta 500 bayan hijira to wanda suka yi addini daga shekara 500 din zuwa sama su ya matsayin son manzo Allah su daga sai suna son annabi eh to ya nuna kenan dan iya son annabi ba tare da nayi maulidi ba ba kaida bace saboda haka to in dai daga sai su suna son annabi kuma son annabin su yayi to sai binciki su me suka yi to nasu yayi shi ba yana dauki na wani ba kaga wannan abu ne da zai mutum mutum zai fahimce shi a fili sannan ka dauki aikin hajji saboda ibada ce balan har sura su kutum da guda Allah ya bude sunanta suratul hajji lailatul qadri saboda dare ne mai daraja ingantaccen daraja Allah ya ware mata sura su kutum suratul qadri amma ya kamata fa in ranar maulidin ne yana da daraja ya kamata a ce yana da sura su kutum da guda bai kamata a ce ana tsantsai ana lalimin hujja ba bai kamata ba yanzu aka ce ka kawo falalan raya da lailatul qadri sai an tsaya ana lalamin hujja hujja ne sarahatan a fili amma hujjar maulidi ba hujjar yan wancan zawiyan daban ta wancan yan wancan zawiyan daban ta yan wancan zawiyan daban sannan hujjar bara daban na bana daban baɗi ma sabuwa za a sake fitowa ai saboda idan an kafa hujja da wannan bana to Allah ya kai mu baɗi kuma sai a gane fa kwakwalen mutane sun waye yanzu ba za su fahimci wancan hujjan ba to yanzu ba za a samu sabuwa wanda za a tafi da kwakwalen mutane da ita saboda haka kullun cikin updating hujjoji ake amma kaga sallah tun da aka saukar da qur'ani izu 60 duk sanda ka zo ka ce sallah wajibi ne aka ce me dalili ce ga aya kullu Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsaye da sallah zakka wajiba ce ku ba da zakka azumi dole ne ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun gashi nan Allah yayi bayani filla filla filla filla kalli azumin watan Ramadan Allah saboda watan Ramadan wata ne mai falala sai da Allah ya kama sunansa a cikin Qur'ani shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci watan ramadan a cikin ku to ya azumce shi ya azumce watan ramadan eh to ina inda aka ambato ta rabiul awwal aka ce faman shahida minkum shahra falyatafil fihi ina aka samu rabiul awwal aka ce duk wanda aka kawo rabiul awwal to yayi biki a ciki kuma yanzu idan gaskiya za a bi to ka kaddara ma ranar 12 ga watan rabiul awwal ana mulkin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to maulidin da ake jan shi har kusan watan sha'aban su kuma sauran mulkin haihuwar waye ai in dai da hankali in aka ce yau sha biyu watan rabiul awal ana murna to ya kamata a yi ta na rana ɗaya ne kowa ya watsa na rana ɗaya kowa ya watsa to amma an ce an haifi manzo Allah sha biyu watan rabiul awal kuma ana murnan wai haihuwar manzo Allah ran 27 ga watan rajab to yanzu dan Allah ina hankali a ciki ina hankali a ciki to yanzu ka ɗauki ko irin hutu da ake bayarwa na ƙasa demokarasi ne yanzu idan aka zo aka yi demokarasi ne na ƙasa gaba ɗaya kai ma kuma bayan sati biyu da ka ware ka ce kai ma yau naka demokarasi ne zai yi ba zai yi ba saboda rana ce guda ɗaya kuma in ta wuce shi kenan to amma ya aka yi aka samu yau sha biyu ga rabiul awwal an ce an yi mullan haihuwar manzan Allah ran da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma 25 ko da bakwai ga watan sha'aban shi ma kuma ana mullan haihuwar manzan Allah to manzan Allah sau nawa aka haife shi yawanci yawanci na makarantun da ake aisha na cewa na manzan Allah suke ko na makarantu da na unguwanni da na kungiyoyi to ka ɗauka ma na shehu ne ake yi me yasa ake maulidinsu ba wai an ce ana yin maulidinsu ba ne saboda su manya ne haka ne ko to ai in girma za a bi wajen a yi maulidin mutum ya kamata an yi na annabi to a gama je da na sahabbai tukuna a yi su kan tabi'ai kafin a yi su amma kaf sahabbai tun daga abubakar da umar usman da ali har zuwa na ƙarshe cikin sahabbai ba wanda yi ma duniya bajintan da za a yi maulidinsa babu ba wanda ya kai sai shehunai saboda ka duk wannan alƙurunin mufaddala da sauran kalloni da suka zo shekara dubu da ɗari ɗaya da wani abu da suka shuɗe kaf cikinsu ba wanda ya kai a yi masa maulidi sai wanda ya zo duniya shekara dubu da ɗari ɗaya da hamsin shi ne ke da falala da darajar da daga na annabi sai na shi wani shi kuma da ya zo ya wuce gaban annabin ma kuma sai an yi nashi kafin ake na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi yanzu ya wuce gaba annabi yayi ma annabi uba take ya sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu ne a fili da ka fahimta duk abin da Allah ya saukar in dai da gaske addini ne daga wajen Allah to yana da kaifiya yana da irin yadda ake so a yi yana da ka'idoji da farillai da mustahabbai da sunnoni da makaruhai da abubuwan ma da suke warware shi yanzu aikin hajji yana da mahzuratul ihram akwai abubuwan da ba a so mahajjaci yayi akwai abubuwan da in yayi hajjinsa ya samu tawaya akwai abubuwan da in yayi za a ce zai biya a fidiya akwai abubuwan da in yayi za a ce aikin hajjinsa ya lalace to dan Allah maulidi me in mutum yayi maulidinsa ya baci menene in mutum yayi maulidinsa ya samu tawaya to in maulidin ya samu tawaya menene sujudar rabkanuwansa ne me za a gyara shi me kafaransa bai da ƙa'idoji kowa yana yin shi yadda ya ga dama ne to ai bai zama addini ba ke dan in dai addini ne to dole za a turo manzan Allah ya yi bayani yadda manzan Allah ya koyar da aikin hajji ya ce ku zo anni manasika ya ce jama'a ku zo ku koyi aikin hajji daga wajena to da ya kamata manzan Allah ya tsaya ya ma mutane bayanin ga yadda ake maulidi manzan Allah ya yi sallah ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuga ina sallah amma ina hadisi da manzo Allah ya ce ihtafilu kama ra'aytumuni ahtafilu ina hadisin da manzo Allah ya ce ku yi bikin maulidi kamar yadda kuka ina yi ina shike babu shi ya nuna kenan manzo Allah bai yi ba sannan kuma ka dauki addini zaka kai karshe yanzu in mun tashi a karatun nan zamu yi sallar insha insha Allah raka nawa raka hudu a gombe haka ake yi a jos haka ake a Kano haka ake yi amma maulidin bauchi da na yan gwamna ba iri ɗaya bane maulidin bauchi da na yan kano ba iri ɗaya bane kowa annabin su daban kenan ai in dai annabin guda ɗaya aka turo da ibada ɗaya to ya kamata na kowa iri ɗaya ne ya kamata na kowa iri ɗaya ne so duk inda ka duba za ka ga gwargwadon yadda 'yan garin gwargwadon yadda mahaukata suka yawa a cikin garin gwargwadon yadda abun yake ƙara tabarbarewa eh gwargwadon jahilan da suke ciki gwargwadon yadda abun yake ƙara lalacewa to kaga yanzu abun nan ke so nuna mana anan ne. mutum in ya rike hanyar bata to sai kaga abu ne ko wanda zai fahimce shi a fili gashi nan bayani kaɗan ya fahimta amma saboda riko da yi da hanyar bata gwargwadon yadda kake ƙara bayani gwargwadon yadda yake ƙara nisa kaga kai yanzu ahlus sunna ana ƙara maka bayanin sunna kana ƙara fitowa cikin haske shi ko dan bid'a ana ƙara masa bayanin sunna yana ƙara nemo shubuhan da zai kare bid'ansa da ita saboda haka ana mar bayanin bid'a ana mar bayanin sunna maimakon ana haska mai yana ƙara ganin hanya to ana haska mishi kuma yana ƙara shiga duhu ne ana haska mai yana ƙara shiga duhu saboda hanyar da ya ɗauka ɗin ba hanyar Allah ba ce ba hanya ce da Allah maɗaukakin sarki ya daidaita ba Allah bai daidaita wannan hanyar ba eh shi yasa Huzaifa ibn Yaman Allah ya kare da a gare shi yake cewa kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha duk wata ibadar da sabon manzon Allah ba su yi ba Huzaifa ya ce kar ku yi fa innal awwala lam yada' lil akhir maqala saboda ku na karshe ba ku da daman faɗin wani abacin addini na farko sun riga sun gama da ku ya ce fattakullaha ya ma'asharar ƙura ya ku masu karatu ku ji tsoron Allah wa ku zo gari kaman kana ƙablakun in dai addini za ku yi to ku kama hanyar magabata ku kama hanyar magabata sai kuma ka ɗauki abin da yake a fili wadda in ba mutum ya shiga dungu ba zai fahimce shi sai ka gane wai da ni da na zo wannan ƙalli na sha biyar da sayyidina abubakar wai kan waye baka wani manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka kalli fa sayyidina abubakar sanda suka yi hijira suka shiga cikin kogon hira annabi sallallahu alaihi wasallam ya san saboda kauna fa sayyidina abubakar ya ce ma manzan Allah kafin ka shiga bari in shiga in duba cikin kogon ga me da me a ciki saboda gudun ko akwai wani abun cutarwa wanda ya kama ni da ya kama ka ya shiga ya samu wasu ramummuka a cikin kogon ya tattoshe sai rami guda ɗaya sai sa kafansa ya take ta sai ce manzo Allah ya shigo manzo Allah yana shigowa sai na Abubakar ce ya Rasulullah an ɗebe kwanaki akan hanya akwai gajiyar tafiya ka gaji ka kwanta akan cinya na ka huta tare da shi ba ka yi tafiyan ba yana kwance akan cinyar manzo Allah na kwance akan cinyarsa ramin inda ya take da kafansa maciji ya harbe shi saboda wai yana bakin cikin kar ya yi motsi manzan Allah ya farka haka ya jure ya shanye dafin macijin nan me ya daga shi daga me daga manzan Allah daga bacci shine digan hawayensa digan hawayensa manzan Allah ya tashi ce me yasa kuka yace gashi gashi manzan Allah ya tufa masa ya masa addu'a wajen ya warke yanzu wanda zai ma manzan Allah wannan kaunar kana tsammanin akwai wani abu na kaunar annabi wanda zai bari ashe duk wani abun da aka ce sunan shi kaunar annabi in dai shi bai ba wallahi ƙarya ne eh in dai shi bai ba wallahi ƙarya ne ai law kana khairan ma sabaqnahum ilai inda alheri ne wallahi da ba mu riga su yi ba da ba mu riga su yi ba shine fa wanda manzo Allah ya ce inda Allah ya bada dama an kama hannun wani mu shiga aljanna ba sai an duba aikinsa bai ce da na kama hannun abubakar mu wuce ba don kuma bai ce saboda duk wanda ya taimake mu ya ba mu addini gudumawa manzo Allah ya ce wallahi mun biya shi iya wanda bamu gama biyan sa ba shine sayyidina abubakar sai an ji lahira Allah zai biya shi duba irin kauna yadda yake son manzo Allah shi ma da kansa manzon Allah yana son shi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka fuso cikin mutanen duniya ya ce Aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza ya ce abu ha babanta babanta kai ka ce kamar darajar kamar ka ce dukansu su biyun sun ci darajar juna wajen manzan Allah ya so su akan kowa ita Aisha ta ci darajar kasantuwarta yar sayyidina Abubakar shi ma kuma sayyidina Abubakar ya ci darajar Aisha da kasantuwar shine mahaifinta shi yasa da aka ce wa kafi so sai ce Aisha cikin maza maimakon ce abubakar sai ce babanta wato ishara ce izuwa ga alakarsa da ita ya kara mata matsayi ya kara masa matsayi a wajena amma duk da haka ita ma fa Aisha bata yi maulidi ba manzo Allah ya rasu ya bata tana yar shekara 18 amma sai da ta kai shekara kusan 60 a duniya kafin ta mutu duk a wannan shekarun tabbata fahimci cewa kaunar manzo Allah shine maulidi ba ai wato kwakwalwar Aisha bai kai fahimta ba sai wani da ya zo a ƙarshen zamani tukunna sai ya kawo addini kuma ce duk wanda bai yi wannan ba to ji wallahi bai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan shi shigi ne akan addinin Allah jafa'i ne amma abin da yake so in nuna mana akan wannan shine zaka ga fa abu ne wanda yake a fili wanda mutum ko bayi karatu ka masa bayani wallahi ya kamata ya fahimta amma saboda ukuba daga Allah duk wanda ya rike hanyar bata Allah sai ƙara tura shi to sai kaga gwargwadon yadda kake masa bayani gwargwadon yadda yake ƙara nisa da bayani gwargwadon yadda yake ƙara nisa da bayani amma in ba haka bai abu ne wanda yake wazi abu ne wanda yake a fili eh ana ba da wata daraja sunan darajar daraja na sayidantaka eh kai shehi mai raba darajar sayidantaka baka da mata ne a gidanka baka da yayan mata ne a gidanka dan me yasa su ba za su fito su sayida ba mai dalili saboda wahala ce wahalar banza ya samu wani muridi ya ce to fito da yarka eh ya zuwa ce to ki fito ki ce mutane kin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an baki kaza ya baki kaza dakin da kika ganshi a ciki ba har yanzu ba koyon wuta amma kullun tarwal yake kaman kaman rana ku diddare saboda haka inda a ce maulidi ya daura ki a bayan motar itace a baki lasifika ki ta ihu kina rawa na sunan saidantaka inda gaske wannan saidantakan falala ce shi shehin bai fi son yarsa a kanki ba ai ya kamata ki gane wannan ba shi shehin bai da mata ne fito da matarsa ta fito mana ina yayansa suke duk wayannan mata masu rawa akan titi da sunan maulidin wace ce yar gidan shehi a ciki wace ce yar gidan sharifi wani a ciki babu duk yayan su waye duka yayan talakawa ne duka yayan talakawa ne kuma wannan abun ba maganan wani bambancin akida ko wani abu bane ya kamata a ce hukuma ta dau mataki a kan shi eh na dan mu a wajen mu wallahi ana zalunta mu ana cutar da mu ai wannan iskancin a jingina zuwa ga annabinmu ana cutar da mu ana cutar da mu to a to gwamnati tana ba da shinkafa buhu 600 kan shida a daina maulidi to hagan to yanzu yanzu ko ba baka miliyoyi baka baka shinkafa buhu 600 kan ka sha kwana ai ai ka wuce ai to abinda ka san duk shekara akwai shinkafa buhu 600 kan ai har Allah Allah zaka dinga yi ta dawo eh to ga shanu eh shi yasa na gaya mu mutane yanzu duk wanda ka ganshi a cikin maulidi to ka sashi a cikin ɗaya daga cikin ajujuwa uku ko dai yana cikin manya wanda suka mai da shi hanyar samun kuɗi ko kuma samari da 'yan mata wanda suka mai da shi hanyar da za su wuce baɗalan da yake cikin zukatansu ko kuma jahilai da 'yan ƙauye wanda ba san inda suka dusa ba amma duk wanda ya fahimci addini ya fita daga cikin waɗannan azuwa guda uku bara gan shi yin maulidi ba bara gan shi ba ai Allah ya kyauta to kaga da ka ga abu a fili kai kana ganin ai wannan kaya kamata ce kowa ya fahimta amma kuma sai ga an kasa fahimta din wai me dalili shine saboda wanda ya kama hanya bata Allah ya ƙara tura shi Allah sai ya ƙara batar da shi saboda haka malam ya ce to faɗin wai da suke cewa wai zukatanmu ne a rufe ya sa ba mu fahimta ba mu zukatanmu sun toshe malam ya ce wannan karya ne eh hada laysa sahihan karya ne ya ce saboda asali zuciya Allah ya halicce ta ne akan turba ta gari ya ce amma lakin idza fasadatil fitra sara la yaqbalu alhaq idan zuciya ta kauce daga hanya ko hanyar ta lalace to sai zama zuciyar ba ta karban gaskiya mathalul ardu mathalul ardi idza fasadat wa sarat sabkha fa innaha la tanbut kamar kasa ce idan ta lalace ta baci ta dawo kaman fa'a ayin an yi shuka ba zai fito ba yawa ko an yi ruwa ba zai karba ba ba zai fito ba amma asali kasa ai an yi ta tsiro yana fito da ita tana fito da tsiro amma idan ta lalace fa zai yi والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لأنها فسدت سبوة تباتي كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق كما يد إن كسات لالاتي بات كربان شوكا كوتا كربا بلا تفد ميكو با to haka nan zuciya take in ta lalace ba ta karban gaskiya ba za ta karbi gaskiya ba wa kadhalika qaumu shu'aib alaihi salatu wassalam ma annahu min afsahil anbiya'i wa abyanihim khitaba imalin yace haka nan kuma mutanen annabi shu'aib tare da cewa annabi shu'aib fa alaihi salatu wassalam yana daga cikin mafi fasahar annabawa mafi iya bayani filla filla hatta luqiba bi khatibil anbiya har sai da aka yi ma annabi shu'aibu take aka masa lakabi cewa kai wannan shine khatibul anbiya a cikin annabawa in dai bayani ne to kai sakan annabi shu'aibu ka je karshe ka je karshe in kai sakan annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam amma yace liquwati a liquwati fasahatihi wa ta'thirihi saboda bayaninsa da ya iya filla filla da tasirinsa wa balaghihi wa balagati kalamihi alaihi salam da kuma yadda ya iya bayani filla-filla bal maganarsa take kaiwa makura wajen isar da sako alaihi salatu wassalam wa ma hada amma tare da haka qalu ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqul suka ce kai shu'aibu mu fa da yawan abin da kake faɗan na wallahi ba mu gane ba eh suka ce kuma ma saurara ka baka ji wa inna lanaraka fina da'ifa kai ka fa karamin mutum ne a cikin mu kai mai rauni karka dauka kai wani abu ne walau la rahaduka in ba dun tsoron danginka ba larajam naka wallahi da mun jefe ka amma anta alaina bi aziz wato kai kaskantacce ne amma dai danginka manya ne to bacin ka ci albarkan su wallahi da jefe ka zamu kar ka dauka kai wani babba ne kai ba kowa bane fahum la yafqahuna kalam shu'aib suka ce ba su fahimtar magana annabi shu'aib ya Allah subhanahu wataala qamasa ala qulubihim saboda Allah madaukakin sarki ya sanya rufi akan zukatansu mithla ma hasala li bani isra'il idan abin da ya faru da banu isra'ila wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala wannan ita ce hanyar Allah madaidaici Allah hanyar Allah madaukaki anna man takabbara anil haqqi wa lam yaqbalhu idha balaghahu duk wanda gaskiya ta iso gare shi yaki karba yayi takabburanci da girman kai fa innahu yubtala bi fasadil qalbi uqubatan la Allah zai jarabe shi da wato bacin zuciya saboda ta zama hukuma a gare shi wa kadhalika kuffaru quraish hakanan kuma kafiran ƙurayshawa ma za qalu lirrasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suka ce zukatanmu suna cikin rufi ba za mu fahimci abin da kake kiran mu zuwa gare shi ba wa fi azanina waqaru a cikin kunnuwanmu kunnuwanmu mun sanya wato kunnuwanmu a toshe suke waƙar kamar wani abu wanda yake ya toshe kunnan ma ba ma ji ba ma mu jin me kake faɗi muna zaune akan kunnuwanmu ba mu ganewa wa min bainina wa bainika hijabu tsakaninmu da kai akwai shamaki fa amallaka ka kama hanyar ka innana amilun mu ma za mu rike namu aikin kai naka aikin mu ina mu ba za mu fahimce ka ba ba za ka fahimce mu fal kuffaru tariqatuhum wahida malan yace dukkan kafirai hanya ɗaya suke bi yuqabiluna da'awatir rusul bi annahum la yafhamuna kalamahum in manzanni sun musu wa'azi abin da suke cewa shine ba ma fahimtar maganganunku hal hadha liqusurin fi balagir rusul malam yace shin hakan manzannin ne suka gaza wajen isar da sako la ba haka bane lakin liqusurin fi isti'dadihim sai dai su ne suka gaza wajen shirin su na karban gaskiya bi sababi kufrihim wa iradihim saboda kafircin su da juyawa baya da suka yi wa adami tafa wa adami wa adami iltifatihim da kuma rashin waigawansu zuwa ga abin da manzannin ke karantar da su wa adami ragbatihim fil khairi da kuma rashin kwadayinsu akan alheri wannan yasa suka kasa fahimta ko kuma suka suka fahimta amma kuma suka ki aiki da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine karshen matsala ta 15 wanda zamu takaita kan shi insha Allah ta'ala saboda yanayi na lokaci idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan matsala ta 16 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alheri ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين Masha Allah.